sunayen Allah hiya kamalun to siffofin nan kamala ne bi kulle halin da kowane hali sifatul kamali ne mafi yau kowane suna yana dauke da sifa yan an ka ce sami'un Allah mai ji ne kaga sifar da yake dauke shi ne sam'un yan an ka ce basirun kaga yana dauke da sifa ta basarun alimun yana dauke da sifa ta ilmun ƙadirun yana ɗauke da sifa ta ƙudura wa ma'ila zalika to duk siffar da an ka riƙo daga sunayen Allah ya kamalun siffa ce ta kamala bi kulle halin da kowane hali wa ya kuna Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki yana kasancewa ƙadid ta safa ya siffantu bi madalula da abin da siffan nan ke dalilantarwa ‘yan an ka ce sami'un Allah mai ji ne kaga sami'un shi ne suna’ daga cikin sunayen Allah ji kaga ita ce sifa ina fatar kun fahimta to don haka Allah ya kasance ya siffantu da abin da take dalilantarwa ji me yake dalilantarwa ji suna na sami'un me yake dalilantarwa cewa Allah na ji madalla fasam'u ji sifatu kamalin siffa ce ta kamala dalla alaiha abinda yayi nuni akan ta ismuhu as-sami'u suna ne as-sami'u me dalilantar cewa Allah na ji zama ne mai ji kaga as-sami'u shine suna as-sam'u ita ce sifa fa kullu sifatin kowace sifa dallat alaiha al-asma wanda sunaye sun ka dalilantar akan ta fahiyar sifatu kamalin don haka siffa ce ta kamala kamar yadda sunayen Allah suke sunaye na kamala to haka siffofin da an ka samu ga sunayen nan su ma siffofi ne na kamala muthbitatun lillahi abin tabbatarwa ne ga Allah ala sabilil idlaqi akan tafarki na yanke ba sai an tsaya jingina su ga wani abu ba ina fatar kun fahimta cewa yana ji ba da kunne ba wannan ash'ariya ce yana gani ba da ido ba wannan shigantaka ba sai an a'a gaba Allah yana ji mai ji ne don haka yana ji cewa yana ji ba da kunne ba wannan kuma wani abu na wanda ya taho daga baya ba su bukata a yi ta'alikin su ga wani abu ba akwai siffofin da dole sai an allaka su ga wani abu ba kamar yanzu a ce mustahzi'un Allah mai izgili ne kaga an ka ce ka muna ladabi in ka kawo ta mudulaka sai ka jingina ta ga Allah mai izgili ne ga masu yi mai izgili Allah yukhadi'una Allah huwa khadi'uhum kaga ashe Allah al-khadi'u ne mayaudari ne to sai ka kira Allah dai al-khadi'u kai shiru a'a ba ka kyauta ba sai ka Allah khida'in nan ga wani abu Allah mayaudari ne ga kafirai ga masu yaudara ina fata ba shine mun kai bajiya madalla to amma siffofin da ba su ba su ba su da bukata a jingina su ga wani abu ya ce muthbitatun lillahi waɗanda ake tabbatarwa ne ga Allah ala sabilil idlaki akan tafarki na sakiwa wai ba sai an allaka su ga wani abu ba wa hadhihi wannan naj'aluha qisman munfasilan muna sanya su kashi na daban su kun ba cikin waɗancan kashi-kashi uku da mun kayo jiya la'annahu laysa fiya tafsilun domin babu wani bayani cikin su wa gairuha amma sauran siffofi waɗanda ba su ba tankasimu suna kakkasuwa ilal aqsami thalatha zuwa ga kashe-kashen nan uku allati salafa dhikra wanda ambatunta ya gabata jiya waɗanda mun kai jiya wala hada saboda haka lam yusammi Allahu nafsahu Allah bai kira kansa bil mutakallimi Allah cikin sunayen Allah babu al mutakallimu ko akwai shi bai kira kansa mutakallimin ba ma annahu yatakaltare da cewa yana magana tunda ya ce wakallama Allah Musa takalima amma cikin Qur'ani ba inda Allah ya kira kansa almutakallimu amma ga mahaddata nan su tuno mana ya akwai aya akwai inda Allah ya kira kai ne almutakallimu babu amma da kuma yace yana magana to don mi da bai kira kai ne almutakallimu ba la'annal kalama domin kalam magana tana da matsala akwai nakasa cikin magana to shi ku Allah duk siffa ta dole ta zan siffa ta kamala ina fa duk abin da addana kasa to ba za a jingina shi ga Allah ba abinda yasa Allah bai kira kai ne almutakallimu ba duk da yake yana magana la'annal kalam domin magana kad yakunu khairan tana iya zamuwa magana ta alkhairi wa kad yakunu sharran tana iya zamuwa ta sharri wa kad la yakunu khairan wala sharran haka magana tana zama magana banza babu alheri babu sharri mi suna irin ta lagau tana iya zama lagau ba alheri ba shi maganganun banza tsubararren banza kalamun farigun la qimata fihi wala eh wala naf'a ina yake fasharru don haka duk abin da ashari la yunsabu illa Allah ba a jingina shi ga Allah wal lagaw kadhalika haka shi ma lagaw la yunsabu illa Allah ba a jingina lagaw ga Allah la'annahu safahun domin lagaw wasa ce ko wauta ce wal khair al khair yunsabu illa shi ake jinginawa ga Allah wala hada saboda haka lam yusammi nafsahu bai kira kansa bil mutakallimi al mutakallimu ba saboda ya san magana akwai ta alheri akwai ta shari akwai ta banza la'annal asma domin sunaye kama sufa Allah ta'ala kamar yadda Allah ya siffanta sunayen yace wallahi al-asmaul husna sunaye mafi kyawu kaga al-husna abin ga ga ismu tafdil nan al-husna abin ga ismu tafdil na abin ga hasanun hasanun eh walillahi al'asma sunaye sun tabbatar ma Allah alhusna mafi kyawu ba a ce kyawawa ba mafi sunaye mafi kyawu muna tare fallasa fi ha ayyu shay'in min da sunayen Allah duk wani abu na nakasa babu cikin su wala hadha saboda haka ja'at sun kazo ja'at sun ka zo su sunayen Allah bismit tafdil da suna na tafdili al-mutlaq sakewa wai yace asma'ul husna sunaye mafi kyawu idza qala qa'ilun in wani mai magana yace fahimna sifatu to yanzu mun fahimci siffofi wa aqsa mai hada kashe-kashen su fama huwa dariqu to menene hanya li ithbati sifa ga tabbatar da siffa ga Allah ma dumna naqulu muddin mun kace inna sifati tawqifiyya cewa siffofi kamar yadda sunayen Allah suke tawqifai baka isa ka kirkiro ma Allah wani suna wanda bai kira kai ne ko annabi kira da shi ba to haka suna suna su ma siffofi jiya mun ce tauƙifai ne ko to in mun ka ce siffofin Allah irin suna duk tauƙifai ne to wace hanya za mu bi mu gano siffofin wace hanya za a bi don tabbatar da siffofin ga Allah fa na qulu sai mu ce hunaka idan durqin akwai hanyoyi masu yawa li ithbati sifa ga tabbatar da siffa ga Allah a dariqul awwal hanya ta farko dilalatul asma'i alaiha dalilantar wasu suna gare ta da an ce ma Allah as-sami'u to kaga as-sami'u kai tsaye ya dalilantar akan as-sam'u al-basiru ya dalilantar akan al-basaru al-alimu ya dalilantar akan ilmu al-qadiru ya dalilantar akan qudura al-muridu ya dalilantar akan irada muna tare madalla don haka hanya ta farko da ake bi don a gano siffa ta Allah shine ta hanyar sunaye dalilantarwar sunaye a kansu duk kowane suna yana dauke da siffa kowane suna la'anna kulla ismin domin kowane suna fa huwa mutadamminun li sifatin ya kunshi siffa muna tare wala hadha qulna saboda haka mun kace fi ma su buga ga abin da ya gabata mun ka ce inna kullasmin kowane suna min asma'illahi ta'ala da cikin sunayen Allah dallun mai nuni ne ala zati akan zatin Allah wa dallun kuma mai nuni ne Allah sifata akan sifa Allah tishtuqa minha wa sifar da an ka tsago daga sunan kowane suna yana nuni akan zatin Allah sannan kowane suna kuma yana nuni akan siffar da an ka tsago daga sunan hanya ta farko da ake gane siffar Allah a ɗariƙo tsani hanya ta biyu an yi nasa alasifa a nassanta ƙwalan-ƙwalan yanzu ba sai mun ƙirƙiro ba ba sai mun yi istinbaɗi sam'u daga asami'u ba al'ilmu daga al'alimu ba a'a yanzu ƙwalan-ƙwalan an ka faɗi sifat Allah ya faɗi sifat cikin ƙura'ani misalar waje kwatancin fuska Allah ya faɗi yana da fuska wale dai ni da hannuwa biyu wal ainihin don haka in za ka siffanta Allah kaga ashe fuska tana cikin abin da aka siffanta Allah don ya tabbatar maka ya na ita kaga ba ga wani suna mun ka tsago cewa Allah na da fuska ba a'a kwalan kwala Allah ya faɗi cewa yana da fuska yana da hannuwa wal ainihin yana da idanu wa ma ashba zalika da abin da ya kama da haka fahadihi waɗannan siffofin bi nassin min Allah ta'ala mun samo su ne ta hanyar nassi daga Allah maɗaukakin sarki wa mithl al-intiqam kwatance intiqam azaba azaba ta ramuwa mutun yayi maka rama shine intiqami fa qala anhu ta'ala Allah ya ce game da intiqami annafsi game da kansa yace inna Allah azizun lalle Allah mabuwayi ne zuntiqam da jin zu mai zuke fa'idantarwa sifa ma'abuci kaza mai kaza kenan kaga mai kaza kaga siffantawa akai kai mutumin nan mai hulla kai ga yacin mai hulla ga kai wannan wanda adda hulla ga kai ne kaga cewa mai hulla siffanta kana akai sunanka an ka wadi ko siffarka siffata an ka an siffanta ka cewa kana da hulla ga kai sauran waɗanda ba su da hulla ba da su wannan dai mai hullan nan ko kuwa wannan mai bukatar wannan kaga da kajin mai kaza mai kaza to sifa ce ba suna ba ne ina fatar kun fahimta to to yana yake hanya ta biyu a nassanta siffat ya zan nassi ya zo game da siffat kamar inda Allah ya ce inna Allah azizun lalle Allah mabuwayi ne zuntiqa ma'abuci azaba kaga ashe kenan daga cikin siffar Allah intiqami yana ciki don gashi ya kira kai ne mai yin azaba walaisa min asma'illahi amma cikin sunayen Allah in kabi babu almuntaqimu ina fatar kun fahimta babu almuntaqimu cikin sunayen Allah khilafan lima yujadu sabana abinda ake samu fi ba'dil kutubi cikin wasu littafai allati fiha addu asma'illah wanda cikin littafan na akwai kidanya sunayen Allah zaka iskan ma wasu sun zo da almuntaqimu almuntaqimu baya cikin sunayen sunayen Allah amma al'intiƙamu kuma siffa ce da cikin siffofin Allah kamar yadda a takallum siffa ce da cikin siffofin Allah amma cikin sunayen Allah babu almutakallimu muna tare kaga ashe kenan akwai sunayen da a ɗauki da siffofi sannan akwai siffofin da sun ka zo kun ba tare da sunaye sun zo game da su ba kamar almutakallimu ko kama almuntaqimu kaga waɗannan duk sun zo alhali kun babu wasu su ba ga sunaye an ka tsago su ba la'anna al-intiqam domin intiqami ma jaa bai zo ba illa ala sabilil sai akan tafarki na siffantawa aw ismul fa'il ko ko ismul fa'ili muqayyadan wanda adda qaidi ka qaulihi inna minal mujrimina muntaqimuna kaga muntaqimuna ismul fa'il ismul fa'ili lalle mu ga maɓannata masu yin azaba ne a ɗariƙo thalithu tafarki na uku da za a tabbatar da siffa Allah an tu'khadha min al-fi'l a riƙo siffan nan daga wani aiki da cikin ayyukan Allah ba suna ba ga suna mun ka tsagu siffar ba sannan siffar ba ta zo nassan an ka nassanta game da ita ba amma ga wani aiki can da Allah ke yi to sai mu tsagu siffar daga aikin nan na Allah مثل المتكلم كمان متكلم كاغا المتكلم mai magana ina fatar kun fahimta fa na'khudha mun riko ta nemin qaulihi ta'ala daga fadar Allah ina mun ka samu ce ma Allah almutakallim siffan tashi da almutakallim mai magana kaga ba suna nazo Allah Allah ya kira kansa almutakallim ba to amma da ina mun ka samu wannan siffa ta magana daga maganar Allah da yace wa kallama Allahu Musa takalima Allah ya yi magana da Musa, kallama menene fi'ili ne ko fa'ili? Fi'ili ne aiki ne, to kaga daga wannan aikin da Allah ya faɗi sai mun ka samu siffata almutakallimu, amma ba wani suna ya samu kai ne almutakallimu ba. Muna tare, sai ya ce, tafarki hanya ta uku, an tuhaza min alfi'ila, a riƙo siffan nan daga wani aiki na Allah. misalar mutakallimu kamar siffanta Allah da al-mutakallimu fana akhudha mun riko ta nemin qaulihi ta'ala daga fadar Allah ya ce wa kallama Allahu Musa Allah yayi magana da Musa ta kalima kaga kallama fi'ili ne to daga wannan aikin na ubangiji mun ka samu ashe to Allah na magana kenan hadhihi hiya durqul lati tathbitu bi hasifa ko ko tathbitu bi hasifa waɗannan hanyoyi uku sune hanyoyin da sifa ke tabbata da su ta waɗannan hanyoyin ake tabbatar da sifa ta Ubangiji. Wabina an ala zalika gini akan haka na ƙulu sai mu ce, as-sifatu siffofi a amma sun fi gamewa min al'asma'i daga sunaye. La'anna kullas min domin kowane suna mutadamminun lissafatin ya ƙunshi sifa, walaysa kullu sifatin amma ba kowace sifa mutadamminatun li ismin ta kunshi suna ba muna tare duk sunan da ka sani cikin sunayen Allah ya kunshi sifa amma ba kowace sifa ta kunshi suna ba akwai siffofin da Allah ya siffanta kansa ba tare da kuma ya samu kai ne wannan sunan ba madalla to sai mu tsaya nan to madalla wa amma sifatul manfiya anillahi to sai mu komo ga waɗanda an ka kore ga Allah tunda ya ce sun kasu kashi biyu akwai muthbitatun akwai manfiyatun ko to madalla to mun kare da muthbit to to madalla Allah ya shiryar da mu kallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik